أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun littafinmu mai albarka mukama ta badi'u zama a yau juma'a 18 ga watan sha'ban shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da goma da watan uku shekara ta 2023 zan mu tashi mukama ta 27 a cikin tartibin wannan mukama al-muqamatul aswadiyya al-imam yake ce haddasa Isa bin Hisham qala kuntu Isa bin Hisham yake cewa kuntu uttaham na kasance ana tuhumata bimalin asabtuhu da wata dukiya da na samu fahimtu sai na dimauce ala wajhi akan huskata kaga nan fahimtu da shi da cewa na fahimta duka ma'anarsa duka rubutunsu daya duka rubutunsu daya amma nan fahimtu daga hama ne dimaucewa al-yayman dimuwa fahimtu sai na dimauce kan mutum ya fassara shi da na fahimta sai na dimauce ala wajhi akan huskata hariban ina mai gudu na tahi an tuhume ni ina da dukiya mai yawa a hannuna aka tuhume ni da cewa anya ba sata bace ko hashi sai na tahi na bar gari hariban hatta a taitul badiya har sai da na je kauye fa'addatni yal haima dimu wannan ta beka ni ila zilli haima zuwa ga inuwa ta wata hema kaga nan al haima al haima fasadabtu inda adnabiha fasadabtu sai na dace inda adnabiha fatan fasadabtu fatan sai na dace da wani saurayi fasadabtu fatan sai na dace da wani saurayi inda adnabiha a wajen igiyar garin igiya ta shiga garin shigowa garin kawai bienveni na shigowa garin yake nihi sai na dace da wani matashi yal'abu bi turabi yana wasa da ƙasa ma'al atrabi tare da sa'annin shi at-turab al-atrab wa yunshid dan kakkasa tunanin kakkaga atrab a wani guri kai tunanin cewa ce jam'i ne na turab jam'i ne na turab yasa suke kawo kalmomi wanda suke kama da juna yace wa yunshid shi'iran yana rera wata waka yaktadihi haluhu wanda halin shi ya kumshi wannan wakar tashi wala ya tadihi irtijaluhu amma yin ta a gamsake bai dace a ce shi yayi ta ba waƙen da yake yi a cikin waƙen yana bayyana halin shi wanda ya dace da yadda yake faɗa amma kuma waƙa a ce shi ya kirkire ta a wannan tsayuwar ba wajen wani ya ji ta ba shine al-irtijal yasa mai mukamata al-hariri yake ce fa aisha da irtijalan min gairin tihalin irtijalan kawai abu ka faɗe shi gamsake ba tare da ka shirya mishi ba ka zubo shi wa ab'atu yace sai nan nisanta an yulhima nasijahu a ce shi ya saka sakatta yulhima ba da ha babba ba da ha karmi in yulhima da ha babba ilhama yulhima ya saka nasijahu sakar wannan waka ma'ana sai nake ganin cewa abin yayi nisa yayi nisa a ce wannan matashin wakan nan da yake faɗa shi yayi ta dan saboda zalakatta da fahimi wannan fasahatta fa qultu sai nake ce mishi ya fata al-arab ya kai matashin balarabi a tarwi haza shi'ir amta azimu kai wannan shi waka ruwaya tace kake ko kai kake yin ta kai kake yin ta ta'zimu kai kake niyyar ta mana kai kai niyya kake abinka fa qala sai ce bal azimuhu a barni nike niyya abuna ni nayi abuna ba wanda nike rawaitawa wa an shada yaqulu sai ci gaba matashin nan yana cewa inni wa in kuntu sagira sinni wa kada fil ayni nubuwun anni fa inna shaytani amirul jinni yazhabu bi fi shi'r kulli fannin hatta hatta yurdu aridu tazanni famdi ala risika wa azub an wa garub anni yace inni lalle ni wa in kuntu sagira sinni da na kasance mai karancin shekaru ne wa kana fil aini a cikin ido ya kasance nubuwan wauta anni a gare ni duk da idan ka ina ganin kare na ni a kallon da kake mini kare na ni kake tambaya ta cewa wakan nan ni nake yin ta yace fa inna shaytani amiral jinni shaydan kina shine shugaban aljanu yazhabu bi shi'ir kulli fanni shi yake sa ni yin waka cikin kowane fanni kowane fanni na ga dama na waƙe zan yi hatta ya ruddu arida tazanni kuma shaydan kinnawa har ya sa in maida har ya maida mai bujirawar mai muni zato famdi ala risrika ka ci gaba akan nutsuwa ka tahi ka shiga harkar gabanka wa gurub anni ka bace ka barni ka tahi ka ka shama mana lahiya ma'ana faƙultu sai nake cewa ya fatal arabi ya kai matashin larabawa addatni ilaika khifa wani tsoro ne ya kawo ni zawwa gare ka can baya kama manta ya ce dukiya ce gare shi aka tuhume shi fa hal indaka amnun shin a wajenka akwai samun aminci zan samu gurin da zan samu aminci au kiran ko kuma akwai gara a wajenka ta baki kala sai ce baitul amni nazarta gidan amincin ne ka sauko wa ardul kira halarta kuma kasar wannan ce ka sauko kasar gara ce ka sauko wa kama fa'alika bi kummi sai wannan sarmai ya tashi ya rataye da hannun rigata ya kamo hannun rigata fama shaitu ma'ahu na tahi tare da shi ila khaimatin zuwa ga wata hema dan daki da ake na bukka na tanti kadu usbila situr ha wanda an ruho situr rihin nata dakin da ya kawo kohon an rihe ta a rihe labule an rihe sun da sannan sai ya ce ya fatatul hayy ya ke budurwa mata wannan wannan kabila alhayy shine kabila alfata kuma budurwa haza jarun nabat bihi awdanuhu yace haza jarun wannan makwabci ne yake rayuwar nan yarinya yace wannan makwabci ne nabat bihi awdanuhu awdanuhu masabkin shi nabat bihi shi ya geho mana shi daga garin su ya garin shi ya koro shi ya zo nan wajen mu wa zalamahu sultanuhu shugaban shi ya zalunce shi sarakan garinsu sun zalunce shi da tuhumar shi cewa barawo ne yace wa hadahu ilaina situn sami'ahu situn sami'ahu wata daukaka da ya jita wata daraja da ya jita hadahu ilaina ita ta koro mana shi shine hada da hakarami korawa dan asako shi ake ce masu koro mai mukamatul hari yake ce hadani hadiyar sagabi dan kore na yunwa ya koro ne yace shi situn wata daraja sami ahu da ya ji hadahu ilaina ita ta koro shi zauwa gare mu wancan waken da ya ji ina yi ya ji ni cewa da fasaha da zalaka shi yasa ya zo gare mu au zikirun balagahu ko kuma ambatan mu ya kai mushi ya labarin mu ya ji yace tace yace ma wannan yarinya fa ajirihi ki bashi kariya ma'ana a tsare shi a wajen mu ya zamna fa qalatil fatata sai wannan budurwa tace usukun ya hadari zamna dan birni zamana hura alhadari shine sabanin albadawi ta gaya ma wannan mutum yace aya hadar sukun wala takhsha khifa fa anta bi baitil aswad ibn kimani a azbun unsa min ma'adun wa ya'zub wa awfahum ahadan bi kulli makani wa adrabahum bi sayfi min duni jarihi wa adannahum min dunihi bi sinani tace aya hadari ya kai dan birni usukun ka zamana wala takhsha khifa kakka ji tsoron duk wani tsoro fa'anta bi betul aswad bin kiman ka zo gidan aswad bin kiman aswad bin kiman wani ne daga cikin manya-manyan mutanen larabawa wanda an san shi da karamci ta ce a azibini unsa wanda shi ne mafi ɗaukaka wani ɗan mace min ma'adin wa ya aru daga ma'ad da ya aru wa aufahum ƙabilu ne ta zana mashi wa aufahum ahadan wanda ya hisa cika alƙawali bi kulli makanin a kowane guri ka zo gidan cika amana wa adarbuhum bi wanda ya hisa bugo da takobi min duni jarihi ga wanda ba makwabcin shi ba wa at'anuhum kuma ya hisu suka bi sinanin da mashi min dunihi koma bayan shi ka annal manaya wal ataya bi kaffihi sahabanu makaruna na mu'talifan dan saboda jarumta shi al aswad ibn kimar kiran da ka sabko gidan shi ka annal manaya kamar ka ce mutuwa wal ataya da kyauta bi kaffihi a hannun shi suke a hannun shi sahaba ne girgije ne guda biyu makaruna ne a game mu'talifan wanda suke haɗe kamar da mutuwa da kashewa in an bata mishi da kuma yin kyauta in ya ga dama a hannun shi kamar yadda ka san girgije ne haka yake zubda su kenan ka zo ka zaɓi kamar nasiha ce ake mishi ya zaɓi irin zaman da zai yi da wannan gidan ya ce wa abu yadda waddahu da jabini izanta ma talaka ila isin a azza yamani wa abyadu shine mafi hori wa dahin wanda ya hujabini wa dahul jabini wanda kyalkyalin goshin shi ya fito kyarar izanta ma in an nasaba shi in za a nasaba shi zuwa ga kabila to wannan ya fito kyarar a hili kowa ya san shi talaka ila isin wanda ya gamu zuwa ga rukuki ya alallai su isa in ji mai mukamatul hariri a garro wanda ya hari yamani na wajen yaman ya ce fadunaka hubaitul juwari amshinan gurin ga ɗaki na ba da kariya wa saba'atun da wasu mutane guda bakwai ya hulluna wanda su ma a zamana suke cikin shi shafa'atahum bi samanin kai ne na shafi'in su kai ne na takwas dama yin hakan kin mutanen da za a zalunta su taho mu ba su kariya mu tsare su halin mu ne ɗakin nan da za a sa kama wasu mutane guda bakwai su ma haka ne aka musu suna ciki kai ne na takwas kai ne na shafi'in su yace fa akhazal fata bi yadi sai wannan sarmayi ya kama bayan wannan duka waken yarinya ce ta yi sai ya ce sarmayin nan ya kama hannuna ilal baitin lazi aw ma'at ilai zuwa ga ɗakin da ta yi mini nuni fa nazartu sai na duba fa iza sab'atu nafarin fi ga wasu mutane guda bakwai a ciki fa ma akhadhat anay illa abul fatayl iskandari fi jumlatihim ido na yana duba abul fatayl iskandari yana cikin jumlar su faƙultu lahu sai na ce mishi wai haka kai can ka bi ayi ardin anta daga wacce gari ka zo faƙala sai ke cewa nazaltu bil aswad fi darihi akhtaru min tayyibi athmarihi faƙultu inni rajulun kha'ifun hamat bi khifati min tha'riha yace nazaltu na zamna bi aswad da aswad bin qiman wancan mutumin da yarinyar nan ta faɗa fi darihi a cikin gidan shi na zo nan gurin akhtaru na zaɓa min ɗayyibi athmariha daga mai daɗin ‘ya'yan itatuwan gidan shi na zo don saboda in samu romo gidan shi kawai faƙultu sai nake cewa in ni rajulun da na zo na ce mishi ni mutum ne ha'ifin mai tsoro hamat bi alkhifa alkhifa tsoro hamat bi shi ya ɗimautar da ni kaga wannan can gurin fahimtu min sa'ariha gami da ɗaukan hwansa gami da ɗaukan hwansa ma'ana nan gurin yana nihin ne cewa shi ya kashe wani wanda wani mutum a bisa kuskure a wajensu a garinsu nan ya taho ne ana neman shi akan a ɗauki hansa akan kisan nan da shi ne ya kawo shi ya zo nan gurin asu al'aswad bin kiman ya bashi kariya shi ga abin da ya zo ya faɗa ya kawo shi kuma ya faɗi ne don ya fake a rihe shi a rika bashi tuwo akan cewa ya ce za a kashe shi ne ya taho a bashi kariya ya ce hiliyatu amsali ala mislihi fi hazihi alhalu adwariha hilyatu amsali adan kwatankwaci na ala mislihi akan kwatankwacin shi fi hazihi al'al a cikin wannan hali wa atwariha da kuma zamanin shi yace hatta kasani hatta da ya tuhatar da ni shi al-aswad ibn kiman khajabiran khallati kuma ya dumke mini barakata da nazo komiya mini ya mini riga ya mini wando wa ma hiyan bayyinun athariha wa ma hiyan kome abin nan shahiwa ne bayyana asaruha wanda ya bayyana gurabanta duk wani talauci na ya shahe mini shi ya goge mini shi wanda babu gurbin shi fa khuz min ad-dahr wa anal masafa ka rika daga zamani ka amshi abin da ya tsarkaka yace min qabl an tanqula an dariha kahin ka bar gidan duniya duk dubara da zakai ka samu kai shi yanzu gashi yayi musu dubara cewa daga garin mu da na gudu abul fatah ya musu dubara cewa ku bani kariya ku bani kariya akan cewa wasu suke biye da ni suna nema na su kashe ni kisan zalunci kuma sai ya zo suka sa shi a wannan dabara ce don su sa shi killace su cira shi su rika biya mishi bukatun shi ya ce iyaka an tubke umaniyatan au taksa ushaula bi akbariha iyaka ka shedinka an tubke umaniyatan ka bar wani gurinka au taksa au taksa ashaula ko kuma ka bar sauran nono a jikin taguwa wannan mutum mai hali ne muka zo mun fara tatse shi mun ga karshen shi bi akbari da sauran kenan yana nuna mace wannan zaman da na yi sai arzikin shi ya kare zan bar gida shi ne karin magana da yake mishi yake ce mishi iyaka an tubki umuniyatan ka shaidinka ka bar wani gurinka a gidan wani duk gurinka ka zubo shi au taksa ushaula ko ka bar sauran nono a cikin hantsar taguwa a cikin hantsatta kala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fa qultu nake cewa ya subhanallah abun mamaki ayi tariqul qura'ihi lam tasluquhu wace hanya ce ta mummuna abul fatai baka hauta ba summa ishna zamanan muka zamana anan da ni da shi zamani mai tsawo fi zalikal janabi a cikin wannan halfajiya a wannan daki da aka samu hatta aminna sai da muka aminta faraha yamma raita musharrikan yayi yamma wa ruhutu mugarriban ni kuma yayi gabas ni kuma nayi yamma ya zo ya zamana wajen mai halin sai ya tatse shi ya ga babu komi zai bar gidan zan mu takaita abin da muka wada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gahara satin gaba zan mu ga al-muqamal iraqiyya insha Allah ta'ala a ɗan dakata wannan asani ɗin da jima mun manta su raba su ba wanda Allah ya sa halarta yana nan sai ya amshi nashi